wasu da sunaye ka ba mu ikon cin jarabobi a rayuwa sai Allah yake cewa watan dan mu gauda wanda za su yi imani da Allah subhanahu wataala su gaskata manzon Allah subhanahu wataala domin abun akwai akwai akwai girman gaske akwai yauni kwarai da gaske kuna abu kai tsaye a ce ku juya ka dibi sallar azhar manzon Allah yayi ta a baitul a baitul maqdis amma la asar aka ce manzon Allah ya juya ya kalli ɗakin Ka'aba to wanda bai da imani wato zai ji wani abu a zuciyarsa malumai suka ce daga cikin su akwai Ibnu Abbas Allah ya ƙara masa yarda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fassara alqur'ani mai girma yace annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da Allah ya masa wannan da Allah yace ya kalli baitul maqdis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana kauna yana shauƙin ɗakin Ka'aba to abin ya faru ne cikin yana cikin watan shauki ne kalli watan ɗakin ka'aba sai Allah subhanahu wataala ya juyar da fuskokin ya juyar da fuskar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to dan Allah ya ga suwaye za su yi shakka a cikin al'amari akwai wanda za su yi kwankwanto game da cewa wannan gaske ne ko ba gaske bane sai Allah ya ce wa in kanat laka illa ala alladhina hada Allah tabbas wannan al'amari na ajiye da mutane daga ɗakin maqdis betul maqdis zawa ɗakin ka'aba abu ne mai yaunin gaske sai aka wanda Allah ya shirye da shi ba kowane mutum bane zai iya jurewa kana cikin wani yanayi kuma a juye da ke daga wani yanayi ibnu abbas yake cewa wannan shine farkon abin da aka fara shahiwa cikin addinin musu cikin qur'ani awwalu nasikh fil qur'an yake cewa wannan ayar ce farko ana kallon betul maqdis yanzu kuma sai aka ce an shahe kallon betul maqdis dan mun karanto baya ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha duk abinda Allah ya shahi to za a zo da wani abu wanda bi shi alkhairi ne to ana kallon baitul maqdis sai Allah ya ce a jiyo baitul ai dakin Kaaba malu suka ce ibnu abbas ya ce wannan shine farkon hukunci da aka fara shahiwa cikin addinin musulunci sahabbai ba su saba da annasikhul mansukh ba ba su saba da a ce ai kaza ba a bai babu shi a musulunci to sai kuma Allah ya fara shi za mu ga nan gaba Allah ya ta maimaita zantan dakin Ka'aba sai Allah yake cewa wama kana Allah wa in kanat laka ibratun illa ala alladhina hada Allah wannan al'amarin akwai girma da gaske sai ka wanda Allah subhanahu wataala ya shirye da su sai Allah ce wama kana Allah li yudi'a wama kana Allah li yudi'a imanukum ubangiji bai kasance ba wanda yake walakanta ke tozartar da imaninku ba wannan ayar wannan jumlar tasar ta ne in ji malamai lokacin da sahabban annabi sallallahu suka juyo bayan sallar subahin mun karanto hadisi satin da gabata ko wasu suna sallar subahin wani ya zo ya ce musu ai manzon Allah sallallahu yayi kalli dakin Ka'aba sai suka juya suka kalli dakin Ka'aba sai suka sauna suna tattauna suka ce akwai ƴan uwan musulmi da sun mutu sun yi wata goma sha bakwai suna kallon Baitul Maqdis to ya zantan sallar su take ya hukuncin sallar su su kafin su mutu baitul maqdis ake kalla yanzu kuma Allah ya ce a kalli baitul ka'aba to wanne ne yanzu ya imanin su ya zantin sallar su suka yi sai Allah ce wa ma kana wa ma kana Allah yulidi imanakum ubangiji bai kasance ba mai tozartar da imanin ku ba malai suka ce al imanu huna ya'ani as-sala ana nihin sallah ake nihi Allah ba zai walakantar da bai zo tozartar da sallar suka yi ba ai duk sallar suka yi a wancan wata 17 Allah subhanahu wataala ya karba kuma Allah ya ba su ladar aikin da suka yi domin inna Allah ta'ala la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon jikinka ko kuma ya kalli kyawun fuskar ka a'a abinda Allah yake kalla zuciya Allah ya ga ya kai dan wa kai shi yasa wallahi ƴan uwa mu bari mu tsarkake ayyukan mu mu yi dan Allah duk abinda zaka yi inda ka san ba da Allah zaka yi wallahi ka fasa kawai duk abinda zaka yi inda za a samu lada a ciki kuma za ka yi ne ba dan Allah ba fasawa shi shine mafi alkhairi gare ka domin idan kai abin da Allah ya ce kai ba dan Allah ba sai ka je kiyama sai kuma Allah subhanahu wataala ya maka uquba ta gidan gaba shine kana ganin zaka samu lada sai kuma kaga Allah ya walakantar da abin ba lada a ciki Allah ya kare mu to shine Allah ya cewa wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai kasance ba mai walakant mai tozatar da imaninku ai Allah ya kabi sallar da kuka yi inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim ubangiji subhanahu wataala game da mutane binnasi la ra'ufun Allah mai yawan tausayawa ne Allah yana jin kai yana tausayawa mutane ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wata mace daga cikin mutanen ƙauyen Madina ta zo aka karɓi mata ɗanta aka amshi ɗanta a gunta sai take shauƙi duk ta ga yaran ƙabilar sai ta ruga da gutu za ta kamo yaron tana kewaye tana shauƙin wannan yaran ta kama su tana wasa rar daga ɗanta sai ta kamo ɗan ta rungume sa manzala ke cewa kuna ganin waccan matar za ta iya jefa ɗanta a cikin wuta ba za ta iya ba sai annabi ke wallahi Allah ya fi tausayi akan waccan matar Allah subhanahu wataala mai tausaya wa bayinsa ne Allah ar-ra'uf ne yana tausaya wa bayinsa shi yasa Allah yana son kuma ka dinga tausayi a rayuwa annabi ya ce man la yarhamu la yurham duk wanda baya tausayi Allah ba zai tausaya masa ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ku tausaya wa wanda ke kasa sai wanda ke sama Allah subhanahu wataala ya tausaya muku daga bayan Allah tausayi abu ne wanda Allah yake da bukata a rayuwa ka zamanto mutum mai tausayi na cikin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina sai ce ra'ufun rahim annabin Allah mai tausayawa ne Allah ka sanya mana sifar tausayi duk wanda baya tausayi manzo Allah ce Allah ba zai tausaya masa ba sannan kuma ga wata karuwa a banu Isra'il karuwa ce fa karuwa ba ta da sana'a sai karuwanci dalilin tausayi Allah ya sanya ta aljanna me ya faru tana tafi saman hanya sai ta ga wani kare bakin rijiya yana yana haushi yana fitar da harshensa yana lasar watan ƙasar rijiya ba abin da zai sha wannan karuwan tausayi ya kama ta tafi da takalminta ta shiga a rijiyar ta ɗauko masa ruwa ta shayar da shi Allah ya ce manzon Allah an ba ta aljanna Allah mai tausayi ne da haka Allah yana buƙatar ka zamanto mai tausayawa na daga cikin sifar da Allah ya fi so a rayuwa ka zamanto mai tausayawa Allah yana tausaya kuma ku tausayawa bayinsa jama'a duk wanda ya tsananta za ce duk wanda Allah ya ɗora shi akan jagorancin al'umma ya tsananta a kansu Allah ka tsananta a kansa addu'a annabi Muhammad ya yi ka dibe da annabi ke tausaya wa bayinsa ya ce ya Allah duk wanda ya jagoranci sha'anin al'ummata kuma ya tausaya ya tsananta a kansu ya Allah ka tsananta masa kai ma kuma duk wanda ya jagoranci al'ummata ya tausaya masu ya Allah ka tausaya masa a rayuwa shi yasa wallahi muna kira da shugabanni duk wanda Allah ya bai jagoranci to ka zamanto mai tausayi ka dinga tausayi kakka zamanto mai karfafawa mai tausayi mai kaifin zuciya haka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik da ka zamanto mai kaushi mai tsanani da sun watse shufar sufar shugaba in ji malamai suka ce an yakuna bainal lini wal shidda duk shugaba na duniya ana son ya ɗabi'atu da sifa guda biyu ya zamanto mai tausayi inda ya kamata a tausaya akwai abin da ana buƙatar ka tausaya irin wajen ɓangaren abinci shugaban ne ku tausaya ɓangaren kiwon lahiya a tausaya ɓangaren abin da ya shahi jin kai a tausaya amma akwai abin da ba a tausayawa a kansu irin abu ne zamanto zalunci barkarar bayan ƙasa irin waɗannan ba a ɗaga fa a kansa shugaba ana son yi zamanto tsakanin tsanani da kuma tausayi kaska zamanto kai kullum diktacir kai kullum kana tsanantawa kuma kakka zamanto kai sako-sako kawai ka ba sake kowa ya da ke so a'a ka dinga tausaya wa mutane sannan kuma ka zamanto mai karfafawa a lokacin da suke da bukatar karfafawa umar dan khattab Allah ya kara masa yarda sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun san umar ko umar ina ga cikin sahabban da aka baiwa aljannatun suna duniya tun yana duniya a ramma Allah ya ce masa a gaya masa an bashi cikin aljanna tsakanin shi da shiga aljanna kawai mutuwa ne yana mutuwa ya shiga aljanna Allah ya samu biyu bayansu Allah ka samu biyu bayansu Umar dan Khattab manzon Allah yake cewa da shi da shi dan ba sa hanya daya da shi da shi dan wallahi ba sa hanya daya idan sheran ya ga Umar a hanya shi dan baya bin hanyar Umar dan Khattab mutune ne wanda ya taimaka wa da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma surukin manzon Allah ne Annabi ya aure diyarsa a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ɗaya ce Annabi ya taba rubuwa da ita kuma Allah ya ce manzon Allah ya maida ta ita ce dai Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda Annabi ya rabu da Hafsa diyar Umar dan Khattab bata kai gida ba Allah ya turo mala'ika Jibril aka ce wa manzon Allah ya maida ta li annaha sawwamatun qawwama akwai ta da yawan azumi kuma akwai ta da sallar dare Allah ce dan wannan amir ta gidan manzon Allah to Umar dan Khattab lokacin da aka sanya shi khalifar musulmi yana jagoran musulmi bayan rasuwar Abubakar Siddiq da shekara biyu kasan Abubakar ya shekara biyu a khalifanci Umar da yazo radda aka dora shi shugaba yace ya ku mutane ku saurara yace lalle balagani annan nasa khafu shiddati mutane suna tsoron tsananina wa ghilbati da kuma kaushina domin umar mutum ne mai kaushi mai tsanani shi umar bai sakin fuska haka ta wasa a'a mutum ne wanda yake da jarinta tsananin jarinta umar dan khattab aka ce umar dan khattab ya taba kama kuyar dokinsa kausan doki ko doki ya kame kuyar doki ya mirda ya jashi sai da ya zauna ƙasa saboda ƙarfin Umar dan Khattab doki ya kama ya mirda sa kadibi al-lu'lu wal marjan sharhin riyadus ay sharhin arba'un nawawi yace da ya kamo kunyar doki sai da ya kai dokin ƙasa sannan kuma masha Allah dogo ne kuma ga jiki idan ya hau doki wato wani lokaci tunan su ke kai ƙasa Allah ya bashi kuma ga farjini idan kaga Umar bin dan Khattab ba kowanne miji ke iya magana gaban sa ba ka sa akwai irin wayannan maza wanda in ya tsaya ba kowa ba ke iya magana gaban sa to Allah ya bayyana Umar dan Khattab sannan kuma Allah ya datar da shi da watan da da razala fikriya a kushe dogon tunani kai ubangiji ya sha raba Umar dan Khattab hannu Allah ya muwafaka yayi Allah yayi Umar mubaya akan zancen Umar a Qur'ani hurare da yawa to lokacin da ya hau jagoranci ce ya fa'inci mutane suna tsoronsa sun ce obar mutum ne mai tsanani mai kaushi ya ce yana son ku sani wannan sauki tsananin wa yanzu ya zamanto hutar ta kashe shi ya ce yanzu na sanya masa ruwan sanyi amma fa duk wanda ya yi zalunci wallahi ba zai sha da ƙyar ba shi yasa zamanin umar ɗan khattab kai kaɗan kai zalunci umar bai zalunci umar bai ci kuɗin ƙasa ba umar bai yaudari al'umma ba umar bai cuci al'umma ba umar bin ɗan khattab ne wanda yake kwana yana ran gari umar bai kwana gidansa matsayin shi na jagoran musulmi wallahi bai kwana gida yawo yake yana ganin halin talakawansa wata ran umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya taba zawwa fada ya zauna yana kuka shugaban kasa gaba daya daular musulunci yana kuka aka ce ya amiral mu'minin ma yubkika shugaban masu imani me sanya ka kuka yace wai an ka masa labarin guri kaza jakkai suna faduwa babu hanya ya ce yana kuka ne yana tunanin wace amsa zai bai wa ubangiji a gobe alkiyama idan Allah ya tambaye sa ya umar kana aiki ne baka gyara hanya jakke suna faduwa ba Allah ya sa shugabannin nan su kubuta akwai magana wai jakkai wai suna faduwa wai yana kuka saboda jakkai mu yanzu mutane ake kashewa ma kawai kawai an kashe kawai an kyakkyashi ba a yi komi ba Allah ya sauwake Allah ya sauwake to shine Allah yake cewa inna Allaha bin nasi la raufur rahim Allah ya kasance game da mutane mai tausayawa sannan kuma rahimun mai jin kai sai Allah ya ci aya ta gaba abanara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله يتقدر تقلب وجهك في السماء حقيقة يا النبي محمد صلى الله تعالى عليك وسلم نراه منا جنين تقلب وجهك في السماء ججو يا ورفسك كأس الله لن أباس الله يكارى مسير راه ya ce lokacin da manzo Allah ke kallon Baitul Maqdis idan annabi ya kare sallah sai manzo Allah daga kai yana kallon sama yana kallon ɗakin Ka'aba ma'ana me yake so yana son Allah ya juya shi alƙiblar wa alƙiblar babansa annabin Allah annabi Ibrahim to shine Allah ya ce qannara hakikan ya annabi mun ga taqalluba wajhika fis sama jujjuyawar fuskar ka a sama daga fuskar kake kana kallon sama da zimmar Allah ya fuskantar da kai ɗakin Ka'aba Allah ce falan walliyannaka qiblatan tardaha ya annabin Allah kwantar da hankalinka ka dibe da Allah yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gatin Allah wane mutum injin mutuwa ko shugaban halitta ya huce wasa wallahi ba duk duniya ba a yi ba kuma ba za a taɓa yin ba wanda Allah yake so kamar annabi Muhammad Allah ka ƙara mana son shugaban halitta Allah ce falan walliyan daga qiblatan tarbaha ya annabin Allah za mu fuskantar da kai wata fuska wata wata alqibla wadda tarbaha za ta za ta yi maka daidai ka yarda da wannan alqibla ita ce Ka'aba kwantar da hankalinka ba dai Ka'aba bace Allah ce za mu baka kai mu mun baka Allah ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram daga yanzu manzon Allah ai maka abun da kake so in za ka yi sallah ka fuskantar da fuskar ka gefe masallacin Allah mai ɗakin mai wata mai alfurma daga yau in za ka yi sallafa walli waje haka shatsural masjidil haram ka fuskanci da fuskar ka kalli ɗakin gefen ɗakin ka'aba Allah ce wa haithu ma kuntum kuma duk inda kuke ku masu imani da suwa ake da sahabban annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam Allah ce duk inda kuke fawal- fawallu wujuhakum shatara ku fuskantar da fuskar ku a gefen ɗakin Ka'aba ma'ana ku kalli gabas ɗaiwa ta ɗakin Ka'aba ku sai ɗakin Ka'aba in za ku yi sallah to sai nan malamai suka yi sabani suka kawo wata matsala mutum ne ya zo sallah alƙibla mutum zai kalla mutum zai kalli ɗakin ka'aba ne ko kuma zai kalli inda yake ɗora goshinsa wannan matsala ce khilafiya gun malamai malaman malikiya suka ce mutum zai dinga kallon ɗakin ka'aba ne haka hanabila da shafi'iyya suka ce mutum zai dinga kallon ɗakin ka'aba ne idan mutum ya zo aikin hajji kana kana makka ina mutum zai kalla ga ga ɗakin ka'aba to ya zan dole ka kalli ɗakin ka'aba ka sai ta ɗakin ka'aba kai sallah ina ba ta kun fahimta amma wanda yake tawa ko wani gari a cikin inda ba harami ba shi kawai zai seta ne ba dole ba sai ya kalle ta ɗari bisa ɗari ina ba ta kubayinta ba dole ba sai ka kalli ɗakin kaba ɗari bisa ɗari abin da ake so ka dai ka sashe ta amma wanda yake harami ya zan dole sai ya fuskance ta ɗari bisa ɗari ina ba ta kubayinta to suka ce idan za ka yi sallah za ka kalli ɗakin ka'aban ne ga ka ga ita ko kuma a'a idanunka za su kalli ƙasa ne wanda suka ce suka ce mutum zai kalli ɗakin kaba suka ce zai kalli zai kalli ƙasa amma abin da yake rajuhi shi da abin da nasiruddin albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya ingantar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah idanunsa suna kallon inda yake yin sujada manzon Allah ya kasance yana kallon inda yake yin sajada idan yana yin sallah ina ba ta mun fahimta yana kallon inda yake yin sajada idan ya zo ruku'i haka yana kallon inda zai ɗora goshinsa Allah ya ji kan yanzu wani wani ya zo masallaci gaba ɗaya wallahi shi kawai ba abin da yake kallo sai riga wani kawai ba haka bane wani kuma in yana in yana in yana ana sallah kawai abin da yake kallo fitirkin masallaci da mantirkin masallaci sai za su malamai suka hana sanya addu'a cikin masallaci saboda yana ɗaukar hankalin masallata wasu ka ce hatta irin wannan askarkin da ake kafawa yana ɗauka hankalin wasu bai kamata ba a sa in ma za a sa sai da a sanya kote ba inda ake kallo ba saboda me sallan yana kallon su kuma ba shi ba ka ce kalla ina ba ta mun fahimta wani kuma shi yana sallan ma dai babu shi ba a masallacin shi yasa Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala da sauran malamai suka yi ishara da limammai masu ba da sallah suka ce al'ummar manzon Allah tsaka tsakiya khairul umuri awsatuha yanzu mun huce zamani ba irin zamani za ka ɗauko ƙira'a ba ne ka ta jan mutane sallah ka jiro shahi uku kana sallah wallahi ba su iyawa na rantse maka da Allah ba iyawa ana lokacin shinkafa da maka mutane tunanin na aro maji kana musu ka ja musu bakar kana ta yi arama kai kake tunani da qur'anin su ba tunani da qur'anin bane gaban su sai ka ƙare sallar su ba su da natsuwa kwata-kwata ya zama kaga ka sanya su cikin hadari tsakaita al'amarin kai musu ɗan tsaka-tsakiya shi za yanzu mutane yanzu kowa neman sauƙi yake yi ba haka ba ne musamman a watan ramadana ya kowa neman sauƙi yake yi Allah wani kawai neman yake ina ake karanta aya bi aya ɗai ya ce kuma bai da laihi a wajen Allah subhanahu wataala faqaru ma tayassara min alqur'ani ta yi ma wanda zai zo kin kai da zaka zo ka tajan mutane qur'ani aljihunka ciki yake wanda gida ne babu abinci kaga hankali ne babu shi a wannan ko Allah ya datar da mu to sai Allah yake cewa daga yanzu fawallu wujuhakum shatara idza ku sallah ku kalli watan jiha ɓangaren ɗakin ka'aba wanda yake gabas ɗakin ka'aba ya kalle ta wanda yake kudu ya kalle ta wanda yake arewa ya kalle ta yanzu ci gaba ya kai malam hatta saman harami idan ka je mutum duk wanda ya je aikin haji zai gani ko ya gani cewa tsawafi da kuma sallah har sama ana yi akwai bene hawa ɗaya da na biyu mutum zai yi tsawafi haka ne ko akwai hawa na ɗaya kuma akwai na biyu mutum zai yi tsawafi to kuma a can ma za ka yi sallar za ka fuskanci ɗakin ka'aba ne domin girma wannan ɗakin ba wani ɗaki mai girma da daraja da kima a addini kun Allah subhanahu wataala kamar wannan ɗakin ko shi ne mafi ɗaki mafi girma a wajen Allah subhanahu wataala ko mafi soyuwa ga Allah subhanahu wataala ibada a cikin kai sallar azhar a ɗakin Ka'aba a Ramma sallar azhar kadai a ɗakin Ka'aba a harami wanda yake tawa sai ya sallar azhar dubu saba'in bai samu ladan da ka samu ba ba kalmar falala bacci Allah ya wa ɗakin Ka'aba ko kisa duk wanda Allah ya baiwa kuɗi wallahi ka je ka more ka je ka more sallah a ɗakin Allah ko ka je ka more sallah a ɗakin shugaban halitta Annabi sallallahu amma yanzu abun abun al'ajabi da kuma abun takeici galiban masu tahiya aikin hajji mu wallahi suna dai zuwa suna shayi wakilin suna dawowa su tiyo kaji babu ladar aikin saboda a jahilci ake yi mutum bai mai da hankali yayi karatu Allah ya dace da mu sai Allah yake cewa na'am wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim Allah ce kaga waɗanda aka bai wa littafi suwaye al-yahudu wan nasara Allah ce la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san wannan annabi sallallahu gaskiya ne daga wajen ubangijinsu sun san cewa alƙiblar da kakin annabi ya kalla ita cewa ina ɗakin ka'aba sun karanta a cikin a cikin littafansu a injila akwai a taura akwai Allah subhanahu wataala ya ba su labarin wa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da haka sun san cewa wannan abun gaskiya ne sannan kuma Allah yana juyar da mutane zai juyar da mutane daga ɗakin Ka'aba Baitul Maqdis zuwa ɗakin Ka'aba sun karanta a littafi amma ba su yi imani ba saboda kangaren kangaren Yahudawa da Nasaru sai Allah ya ce wa Allahu bi ghafilin amma ya'malun ubangiji bi kasance mai rabkana game da abu suka tace suna aikatawa duk abin da suke yi Allah subhanahu ta'ala ya san wannan abin sai Allah ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'dih ولئن اتبعت هواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يا النبي الله دا ذاك الزوم وإن ذاك بي ولتافي يهود النصارى بكل آية أي بكل حجة ودليل وبرهان ma ta biyo qiblatak duk irin abin za ka wasu na hujja da mu'ujiza kai annabi ba za su bi alƙiblarka ba domin ba za su bar addininsu ba su dawo addinin ka kai annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wala in atayta alladhina utul kitaba bi kulli aya ma tabi'u qibla Allah ce har abada duk irin abin da zaka kawo musu na hujja ba za su bi alƙiblarka ba wa ma anta bi tabi'a qiblatahum kai kuma ba za ka bi alƙiblarsu saboda tsantsar imani nawa na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah bai taba koyi da Yahudawa ba abin al'ajabi yau matasan mu mu ne koyi da Yahudawa muna ganin rayuwar da Yahuda take ce rayuwa mai daɗi mun saki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam alhali wannan kuskure ne Allah ce watan wa ma anta bitabi'a qiblatuhum ba za ka bi alƙiblarsu ba ba alƙibla kadai ba hatta ɗabi'unsu da al'adunsu yau musulmi mun saki al'adunmu mun koma al'adun yahudawa mun saki hadararmu mun bi hadarar yahudawa hatta irin karatunmu mun saka mun koma komi yahudanci wallahi wani akwai wani tsabar turanci da yahudanci da barikanci ɗiyansa hausa ma ba su yi hausan nan ba su yi malam mustapha kawai daga turanci kawai su turanci kawai turanci kawai turanci suke yi kawai turanci ya mila su yahuda na gaske kuma gani yake wai kawai wai shine wayewa wai kawai yaron yayi turanci shine wayewa kuma diyan nashi in ka tambaye shi fatihar girki wallahi bai iya ba sai ka zo ka iske diya cikin gida ga sunan dai kamar kamar kamar irin diyan diyan kare ne haka babu tsari da ɗan tsangalar wanduna ka ga mace da munijib wacce da munijib ta da munijib cikin gida zaune da wani kai kamar kana kana gani kamar an bude kan bishiya abin babu tsarin kallo wai wai wayewa ce ana zaune kowanne yana cacin ta kawo saurayi shi fira ya tashi ya tahiya ta ya doke ta je a yawo wutan an ta shau an ta hutu Allah ya sauwake wai wannan shine wayewa matasan mu kuma an komo kawai zazzaba a saki wanda mutum na tahiya al'aura ana ganin bayan sa a fili wannan ma kuma za gan shi wai wai har yanzu abin da aka saki aka aka dena har yanzu wasu sun dawo da shi dekush wai shi wai wayewa ce wai zai aski irin na wani dan kwallo wallahi baka gane baka dawo sai an je kiyama kana ganin annabi sai a ce maka itan Allah ya kare mu akwai abun da ke wannan asara ga manzon Allah da tawagarsa sai a ce kai tan annabi ya ce a'a ai wancan shina cikin mu a ce ina baddalu ai da kata annabin Allah ya canza Allah ya bar addini dai kushe koma yi kuma ya koma zazzaba daga shi tan Allah ya sauke Allah ya sauke to Allah ya ce ba za ka bi alƙiblar su ba da ma addinin su baki daya Allah ce ba za wala ilitta ba a ta'awa a hawa ahun kuma idan ka kuskura ka bi son zuciyoyinsu da ɗabi'unsu wa ma ba a duhun bi ta biya ƙiblata ba Allah ce sashensu ba zai bi alƙiblar sashe ba ba yahude ba zai da ba nasare ba ba nasare ba zai da ba yahude ba yanzu kaga bai da za a yi kiristoci su bar ta hiya a yi coci dimash su dawo samedi su ta tare da nasara aibin nan yahudawa ba za su yi ba haka nasaran ma yahuda ba su zuwa cocin raddiman shi ba wanda zai da wani ko kuma ba wanda da annabin wani ina ba ta mun fahimta amma kaga mu da gatan da Allah ya yi muna da kuma rahamar Allah sai Allah sa duk annabawan mu imani da su kuma kowanne namu ne annabi ibrahim ya aka rance sai mu ce dan gida ne mu yan gidan shi ne ya ga ce annabi musa mu ce kai ai mu muka yi cancanta da musa surayen musulmi duka akwai musa ka taba jin kirista ne samu sunan dan shi muhammadu tan gaya min da allah kirista da taba samu sunan shi muhammadu babu babu kirista da sai samu dan shi muhammad amma musulmi wa cikin akwai isa akwai musa duk muna sanyawa ko saboda son su da muke yi muna kaunar su Allah ya hada mu da su gaban Allah subhanahu wataala annabawan Allah ne mun yarda da su shi yasa Allah zai tada mu tare da su in Allah ya yarda to Allah yake cewa su ba za su bi alqibla sashi ba ba yahude ba zai da nasare ba ba nasare ba zai da yahude ba daban-daban ne sun yi hannun riga amma kuma idan aka zo ana faɗa da musulunci sai su haɗu huri guda idan suka zo ana a cikin gida sai su rarrabu wanga yayin wannan yayin amma da an ce za a yi fada da musulmi sai su dunkule huri daya yanzu ba su bane matsalar a'a musulunci su ne shi ne matsalar su shi yasa yanzu har ma ba ka iya gane wai su waye yahuda su waye nasaran haka ne ko mutum bai iya ganewa wai akwai yahudawan akwai nasaru akwai su daban-daban kowanne tsarin addini shi daban amma kuma duk duniya sun sanya musulmi gaba ana yi mana ghazul fikri ana yaƙar mu amma musulmi ba mu gane wannan sai mun dawo muna ta cin junanmu muna ta zagin juna muna ta gigaran juna muna ta ka'intar juna yau musulmi shine yaudara shine cin amana shine zalunci ka dibi yanzu kasar faransa da amerika shugaban kasa ya yi kaɗan ya zalunci a ce an samu kuɗi ya canya wasu kuɗi amma ka dibi irin ƙasashen musulmi da suke ikirarin kansu musulmi kaga mutum yana musulunci wai kuma shine za a waye gari ya wawe kuɗin musulmi har turwa miliyar a jama'a turwa miliyar ba hau miliyan ba miliyar kuma yin musulmi ne ya aga ce shi ne ke cewa ai annabi ya hana annoba in ta zo a liƙe suka lillike mana masallacin ne a shaɗu ɓarayu ne haka suka samu ka lillike masallacin ne a shaɗu ɓarayu ne Allah ya sauwaƙe Allah ya dacar da mu to shi ne Allah ke cewa wa in tabata ahwa'ahum idan ka bi son zuciyarsu son ransu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan ilimi shari'a ta zo maka daga Allah subhanahu wataala innaka idan lamina zalimin ya annabin Allah hakikan ka zama to cikin azzalimai malai suka ce wannan khitabul lirrasul yurada bihi ummatu ana ana magana da annabi sallallahu alaihi amma da al'ummar sa ake domin Allah ya san da ba yadda za a yi manzon Allah bi yahudawa manzon Allah bai taba yarda da ba yahude ba bai taba yarda ba bai taba yarda ba shi yasa da suka walwale alkawali sai annabi ya yaƙe su kuma ka dibi tsarin tsabar sharrin yahudawa kasan ba su son ku ba su son addininku dalilin rasuwar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ba yahudiya ce wata ba yahudiya ta sai yawon manzan allah guba a cikin nama a malku ta kawo manzan allah manzan allah mutum ne da yaƙini da imani abincin yahuda kirista ya halitta gare mu ci ko sai ta kawo manzan allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci to da ya ci sai manzan allah ya kamu da rashin lafiya ashe akwai guba a cikin wannan wani sahabi da ya ci nan take ya mutu da har manzon Allah ya ce a kale ta amma da ya mutu manzon Allah ya ce a kashe ta an wa katabna alaihim annan nafsa bin nafsi ko duk wanda ya kashe rayuwa a musulunci hukuncin sa kisa kawai a kashe sa annabi sai da ya shekaru yana jiya wannan shine sadariyar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk yadda kai ba yahude wallahi yana kallon ka ne baka da wayo shi yasa yanzu yahuda suna ta muna yaƙi gazul fikri suna ta yaƙar mu kuma shi ba yahude fa duk wata ONG da kuroje da zai kilga zai yi kirye manufar ba yanzu bane Demil Vende ko kuma Demil Dizinab da suka wuce a'a abin da yake nima Demil Sankati nan gaba tunanin su Demil Sankati ne honan gaba Demil Vincent duka yanzu in ba Allah ya gyara ba sai dai wallahi nan gaba kawai gurbatattun musulmi za a samu ba yana wa musulmi baki bane a'a abun ne da muka fahimta kawai an samu kan yaran ne an kare da su an hana mana kagar bokon ne ba a yi karatun tsakani da Allah ba gogewa ne a ce mutum ya goge a bokon babu yanzu duk nijar wata kada an ce gashi ya kera wani abun a zo a gani illa ma duka yanzu injin nika da ake ake ninnika ake ake nik ake sussuka hatsi ake sussukar hatsi wanda wai ya kera shi bai taba hawa boko bai taba hawa tabul ba dan boko bane wanda ya kera injin sussukar hatsi bai taba zawa boko ba bai taba zuwa lafal ba wanda ya kera inji ya dinga aiki ya dinga aiki da da gas bai taba zuwa lakwal ba bai taba ko sai yi da yi ba wani suka yi sai in su ba abin da suka yi a sai sata kawai a ƙara zero zero kawai da aikin su kaga aikin yahuda ya fara ya fara tasiri ko ba a ƙware ba wajen aikin an iya turancin yahudancin da minhajicin an iya sannan kuma musuluncin daman babu sai da su kawai shikenan su daga juma'a sai juma'a suke zuwa masallaci sallar cikin biro ake yin ta wallahi alazim di yawa daga cikin ma'aikatan gwamnati sha sha shulalakun a biro suke sallah wani ma wallahi ni naga wanda bai yin ta sai ya dawo gida tun daga azhar za a ramka azhar la'asar magariba lisha Allah wadaranka wallahi subahin sai karfe 8 da rabi za a je office shi ma na za a taine wada ba a tashi suna can jibge cikin ya mai kamar yalo ba aikin da suka aje sai shan giya da biyar mata kawai ko shine wayewa kawai tunan da gaba irin wa'annan mutanen ya za ka kai tunanin za a kasance Allah ya gyara mana matasan Allah ya gyara mana matasan to Allah yake cewa innaka idan la min zalimin tabbas kana cikin suka zalunci kanka ya kansu ya annabin Allah ana nihin al'ummar manzon Allah sal duk wanda bi zai bi son zuciyarsa bayan ilimi ya zo masa to yayi zalunci kenan yanzu kai ne ka san abu kaza haramu ne Allah ya haranta ka sani ka sani ka sani ka sani kuma ka zo ka aikata wallahi ka zalunci kanka idan a musulunci ana mutum uzuri idan baka san abu ba idan mutum bai sani ba malam yau ta kai lalacewar al'ummar mu da muke rayuwa mutum da sunan addini zai da radiyan mutane wai ya fahimci addini ya karanci addini da sunan addini zai lalata ɗiyan mutane wai in an yi iskancin an kare akwai istighfari don Allah wannan bai zalunci kanshi ba wannan ba zalunci ba ne ya sani ya sani haramun ne haramun ne sabon Allah ne sabon Allah ne kabira ce kabira ce amma wai a'a zai yi dan in ya ida ya tuba to wa ya ga maka kana da lokacin da zaka yi tuba a gaba Allah ya gyara al'umman mu Allah ka ka gyara a cikin al'ummu sai Allah ya ce الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله يقول الذين آتيناهم الكتاب kaga wa'inda muka baiwa littafi suwaye suwaye aka baiwa littafi al-yahudu wan nasara ko Allah ya ce ya'rifunahu sun san shi waye kenan annabi Muhammad sallallahu Allah ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san sa kamar suka san iya ƴaƴansu suka haifa ka san na daga cikin abin da mutum yafi ko yafi sani dan sa ko ya ga ce wannan danka ne yana da cikin mutane da kafi sani a rayuwa to shine Allah ya ce alladina atainahumul kitab